أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا هدامو أيويني نهدو أتكين ينين ونن وتا من درجة من البركة رمضان bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 kuma hudu ga watan uku 2025 kalandar turawa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mun haɗu domin ci gaba da karatunmu na alƙur'ani a cikin littafin fawa'idu taqwa min alƙur'anil karim na babban malaminmu a shaikul allama muhammad ibn salih al-ithaimin alaihi rahmatullahi ta'ala littafin yana batu ne akan taqwa wato tsoron allah da tsara dokokinsa da kuma fa'idojin haka a cikin alkur'ani mai girma mala yana lissafo mana su gwaggwadon yadda suka zo a cikin alkur'ani mai girma jiya mun yi fa'ida ta farko ita ce annaha sababun annaha sababu lihtida'i bil qur'an taqwa ita ce sababin shiryatuwa da alkur'ani mutum ba zai shiryu da alkur'ani ba idan bai zama yana da takwa ba mala ya kafa mana hujja da aya ta biyu a cikin suratul baqara zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin yau da izinin Allah zamu fara daga alfa'idatu thaniya annaha sababul falahi taqwa ita ce sababi sanadi dalili na samun alfalah babban rabo lafazin alfalah a harshen larabci yana zuwa da ma'anoni guda biyu amma ma'ana ɗaya alƙur'ani ya ɗauka saboda ita ce tafi mahimmanci ma'ana ta farko ita ce a shakku a tsaga abu idan aka ce falaha ya tsaga shi yasa suke da karin magana suke cewa alhadid bil hadid yufla ai alhadid bil hadid yushaqqu da ƙarfe ake tsaga ƙarfe da ƙarfe ake tsaga ƙarfe in kaga an tsaga ƙarfe to an yi amfani da ɗan uwan shi ƙarfe aka tsaga shi da shi ko aka balla to lafazin alfalah yana zuwa da ma'ana ashakku a tsaga abu ko a ɓalla shi daga nan ne manomi ya samu sunansa na alfallahu sana'arsa ta noma ta samu sunanta na alfilaha a matsayin sana'a ko a matsayin aiki alfalaha daga nan ne wannan ma'ana alƙur'ani kwata-kwata bai zo da ita ba shi yasa alƙur'ani ya kira manomi da suna biyu bai kira shi da alfallahu ba babu alfallahu a cikin alƙur'ani sai dai me sai dai azzari'u da alkafiru azzari mai shuka yu'jibu zurra al-yaghiza bihimul kuffar kaga yu'jibu zurra'a yana birge masu shuka manoma liyaghiza bihimul kuffar dan kafare su ji haushi idan an ambaci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ɗayan sunan na al-kuffar ko da shi ma ya zo da ma'anan manoma amma dai lafazin al-fallah da sunan manomi bai zo a cikin alkur'ani ba me yasa to aka ce wa alfallahu fallah aka ce wa manomi fallah an kira shi da alfallah ne saboda me saboda li'annahu يفلح الأرض ويزرع فيها الحبة an kira manomi da alfallah saboda yana tsaga ƙasa ya karce ta sai ya shuka tsiro a ciki ya shuka ɗan ƙwaya a ciki ita kuma idan ta tashi sai ta fashe sai ta fito da zangarniya shi yasa aka ce masa alfallah to wannan ba ita bace ma'anar da alƙur'ani ya ɗauka ta alfalahu alƙur'ani ya ɗauki ma'ana ta biyu idan aka ce alfalah shine azzafar azzafar rabauta rabauta in aka ce aflaha ay zafira yuflihu yazfiru ko yazfaru kai zafira yazfaru wane ya dace aflaha ar-rajulu wane ya samu babban rabo ya dace to shi yasa malaman shari'a suka ce idan aka ce al-falah da yake zuwa a cikin alqur'ani shine az-zafaru bil mahbub wan najatu min al makruh abinda ake cewa al-falahu shine az-zafaru bil mahbubi mutum ya rabauta da abin da yake so wan najatu min al makruh sannan kuma ya tsira ya kubuta daga abin da yake ki to wannan sai a ce huwa muflih shine Allah ta'ala ya ce qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun ay qad zafiru bil jannati sannan wana jaw minan nar sun rabauta da aljanna kuma sun kubuta daga wuta ko kuma ka ce abinda ake cewa alfalah shine nailu sa'ada wal firaru min al shaqawa nailu sa'ada mutum ya samu dacewa da rayuwa mai kyau sannan kuma ya kubuta daga taɓewa shi ma ma'anarsa ce in ka so ka ce alfala alfauzu bil jannati wan najatu minan nar mutum ya zama ya rabauta da aljannar Allah sannan ya tsira daga shiga wutar Allah kaga shi kenan in mutum ya so ya ce alfalah alfauzu bin rahma wal maghfira abinda ake cewa alfalah mutum ya samu abu biyu ya samu rahama Allah kuma ya samu yafiyarsa in aka ce arrahma Allah ya ba mutum aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ja'ala rahmata mi'ata juz'in Allah ya sanya rahmarsa ta kasu gida ɗaiɗai haɗɗaya aikin da Allah yake na tausayin bayansa da jin ƙansu ya sanya wannan aikin nasa ya zama kashi ɗari فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا الدنيا سي الله تعالى سي سوكد كسو دايا أتكين توسيينسا يربا من مباينسا أتكان ممتاني دا الجنو دا دبوبي دا قواري دا سورن هالتو سي يبر كشي تسعين دا ترى أوجنسا سي أران اللاهرة ونن كشي تسعين دا ترى زي أيكي shine sai manzon Allah sassame ya ce wa min zalikal juz'i yatarahamul khalqu fi ma bainahum hatta tarfa ad-dabbatu hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu daga kaso ɗayan nan ne halittu suke tausaya wa juna uba ya tausaya wa ɗansa ɗa ya tausaya wa mahaifinsa musamman in ya girma mata ta tausaya wa mijinta ba za ta cutar da shi ba miji ya tausaya wa matarsa ba zai cutar da ita ba malami ya tausaya wa almajirai ba zai cutar da su ba shugabanni su tausaya wa talakawansu al'ummarsu ba za su cutar da su ba a wannan kasan kwara ɗaya ne amma kashi casa'in da tara to yana wajen Allah sai ranar lahira zai yi aiki shine yake cikin alfalahu shine arrahma a gefe guda kuma almaghfira yafiya yafiya Allah ya yafe ya rufe asiri ba zai tona wa mutum asiri ba shi yasa in aka ce rahimahullah kana cewa adkhalahu Allahu aljanna kenan in ka ce Allah ya wawana rahama kana cewa Allah ya sa shi aljanna idan ka ce yaghfiru Allahu lahu Allah ya gafarta masa kana cewa me an yunqizahu minan nar ya tsamar da shi kai ya shiga wuta to wannan shine al-falah al-imam ar-rajib al-asfahani yace a wajen yace al-falah kana biyu ne akwai al-falah ad-dunyawi akwai al-falah al-ukhrawi akwai rabo na duniya akwai rabo na lahira akwai alfalah a duniya sannan kuma akwai alfalahu a lahira sai ce alfalahu duniyawi huwa nailu sa'adati duniyawiyya min izzin wa ilmin wa jahin wa mali ce in an ce alfalah a duniya wane aflaha amma fi duniya ya ce shi ne mutum ya samu abin da mutane suke son su samu na duniya a ce shi maɗaukaki ne ana girmama shi a ce yana da mukami a ce yana da arziki yana da dukiya a ce yana da ilimi wannan duk alfalahu duniyawi ne to sai na ƙarshe shi ne na biyu alfalahu ukhrawi rabo na lahira al-imam ragib rahmatullahi alaihi sai ya ce abu hudu ne shi kuma ya ce na farko shine baƙa'un bila fana na biyu ya ce ginan bila faƙa na uku ya ce izzun bila zul sannan na hudu ya ce ilmun bila jahal kun sun yi kama dai da na duniya amma akwai wanda babu shi a duniya na farko kenan baƙa'un bila fana wanda kowane ɗan adam abin da yake so kenan kuma da shi shaidan ya yaudari babanmu annabi adam alaihi salam وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to dan adam cikin abin da Allah ya jarrabe shi da shi shine akwai hubbul baqa'i wal khulud a ce zai dawwama yanzu ya kake ji duk damar da Allah ya ba mutum a duniya da daɗin da yake ji a duniya da ya tuna wannan abin ƙwara ɗaya sai ya ji ransa ya ɓaci shine annahu la ya khaludu wa annahu la ya buƙa da mutum ya tuno cewa wannan abin fa da yake ciki ko dai abin ya tafi ya bashi akwai tsohon akwai tsohon shugaban ƙasa akwai tsohon gwamna akwai tsohon sarki ma ko akwai tsohon shugaban ƙaramar hukuma akwai tsohon kansila akwai tsohon minista akwai tsohon sanata kaga duk sun zama me tsofaffi yanzu ba da su ake ba kaga babu baka'i kenan shi yasa wani daga cikin mawakan jahiliya yake yake yake yake yake waka yake cewa min kulli ma qad nalahu kullul fata qad niltuhu illa tahiyya yace da abin da wani dan adam matashi dan adam suna cewa dan adam da ke cikin ganjin jin daɗi koda ba koda ba matashi bane suna ce mishi alfata kada ka riƙa fassara alfata ko da yaushe matashi alfata maji daɗi eh alfata maji daɗi to shi ne yake cewa duk abin da wani mai jin daɗi a duniya ya sama to ƙadnil tuhu ni ma na samu wannan abin illa tahiyya sai ce illa baqa sai dai wanzuwa ce har yanzu ban samu ba zai samu ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya matashi ga mulki ga sarauta ga dukiya ga kyau ga ƙuruciya wata rana kawai ya zo ya kalli madubi ya kwalliya irin zai fita ɗin nan fada ana can ana jiran shi ya sha kayan sarauta sai ya kalli madubi sai ya ji daɗi a ransa ya birge kanshi shi sai alfahari ya ce anal malikul fata ya ce ni ne wannan sarkin mai zamani kuma matashi maji daɗi sai ya waigo sai ya kalli a shi a kota kuyangarsa a gefe sai ya kalle ta sai ce ko ba haka ba ne sai ce ranka daɗe haka sai ta baito ta biyu sai ta ce an ta ni'mal fata laukunta tabka غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فاعل تشي ما دلا دكي أما تسيب متاشي سركي مي زماني لو لو ina ma dai a ce tabqa za ka dawwama ghaira Allah baqa alil insani sai dai abin da yake ka'ida ba wani dan adam din da zai dawwama laysa fi ma alimtuhu fika aibun ce wallahi ni dai cikin duk abin da na sani kana da shi ba ka da aibi ko kwara daya ghaira annaka fani kawai ɗaya ne shine zaka mutu shikenan cikin ikon Allah kamar ta faɗa bai daɗe ba bai fota bai mutu to kaga falahi a lahira in ji arragibul asfahani ya ce shi ne sai ke cewa baƙa'un bila fana ɗan adam cikin abin da zai samu a lahira wanda yake fata na rabo shi ne baƙa'un bila fana'i ya samu dawwama tabbata wanzuwa ba zai ƙare ba shi ce ta rayuwa ba mutuwa inna lakum an tahyau fala ta mutu abadan za ku rayu har abada ba za ku mutu ba wa inna lakum an tashubbu fala tahrimu abadan za ku zauna a matsayin matasa ba tsufa har abada shi ce to kaga wannan shine sai ya ce na biyu izzun bila zul a cikin rabo na lahira da mutum zai samu wanda yake cin alfalahul ukhrawi mutum ya zama zai samu buwaya da ɗaukaka ba ƙasƙanci ba ƙasƙanci a aljanna ba ƙasƙanci sannan ba ganin fifiku sannan ba hassada dama abin da ke jawo hassada shine ganin fifiku wane ya fi ne to sai hassada ta shiga in babu addini to a lahira kowa maɗaukaki ne a aljanna duk wanda ya shiga aljanna to ya wuce ƙasƙanci ba shi ba ƙasƙanci sai ya ce na uku ginan bilafaƙa wadata a cikin aljanna babu talauci ba talauci ba talauci mutum ba zai nemi wani abu kafin ma ka zuciyarka na kudirta maka abu kawai sai kaga an kawo da abun an kawo abun an samar maka da shi zuciyarka tana kudirta abu bakinka bai furta ba harshenka bai faɗi ba kawai sai a kawo maka sannan sai na hudu sai ya ce ilmun bila jahal a cikin aljanna babu jahilci siffa 'yan aljanna malamai ne su so daga sai ke kokari tun a duniya kai ma ka zama yawwa jahili ba zai shiga aljanna ba wannan ita ce ka'ida ba jahilai a aljanna ilmun bila jahal to waɗannan su ne shine alfala shi yasa za mu ga hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan lafazin a cikin hadisansa da yawa a kiran sallah dai gashi nan muna ji ko da yaushe ana ce mana hayya ala salah a ce hayya ala falah kaga hayya ala salati ku zo zuwa ga sallah hayya ala falahi ku zo zuwa ga babban rabo babban rabon nan shine sallah wacce idan kuka yi ta kuka tsare ta ita ce za ta ba ku falahi a cikin siffofin muflihuna قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جدا أكعدس masu khushu'i a cikin sallarsu to an ce hayya alal falah hadisin sagiduna talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu wata rana yake ba da labari yake cewa muna zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min ahli najd sai ga wani mutum daga garin najdu ya zo sa'irar ra'as gashin kansa duk babu babu babu tajewa gashin kansa duk ya yaƙu ne yusma'u da wiyu sautihi wala yufqahu aka jiyo shi yana magana dai haka yana gunguni ba a gane abin da yake faɗi ba falamma dana fa'iza huwa yas'alu anil islam yana matsowa sai aka gane ashe yana tambaya ne akan musulunci me musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsu salawati musulunci na nufin kai salloli guda biyar kullum a yininka da daranka sai ce hal alayya ghayruha shi ya ma'aikin Allah in ne farillan nan guda biyar akwai kuma wani abu da na tilasta na yi na sallah sai ce illa an taɓawa'a sai dai in nafila za ka yi sai manzalla su sama sai ya ƙara masa bayani kan azumi sai ce wata suma ramadana wa saumu ramadan kuma kai azumin ramadanu sai ce hal alayya ghayruhu ya ma'aikin Allah shin akwai wani kuma azumin na tilas bayan na Ramadan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce illa an tatawwa sai dai in nafila za ka yi kawai sai ya tashi sai ya ce wallahi la azidu ala zalika shay'an wala anqus shi da izinin Allah waɗannan ababen da manzo Allah sama ya faɗa min wallahi ba zan ƙara ba ba zan rage ba manzo sama sai ya ji shi sai ya ce aflaha in sadaka kun ga kalma ko aflaha in sadaka wannan ya rabauta in dai da gaske haka ya faɗa to kaga sharaɗin ba shine in sadaka a sidiku ba da baki ba a zuciyarsa da gaske zai tsara farillai to zai samu aljanna in dai za ka tsara farillai da izinin Allah to za ka samu aljanna to kun ga aflaha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahur sahur ɗin nan da muke yi ana ce mushi falah sahur da ake na azumi hadisin abu zarrin al-gifari radiyallahu anhu al-imam abu dawud ya ruwaito shi a bayanin sallar dare asalin kiyamu ramadan tarawihi da ake yi ya ce muka zo mazan sama muka tarar da mazan sama yana sallah a ranar farko muka yi aka je aka kai labari kai manzo Allah sama yayi wata sallah jiya fa kana ina shi Allah ban dawo kasuwa da wuri ba a ai ban dawo gona da wuri ba ai a can ma ne buɗe baki shi a to yau ka a baka labari sahabbai suka cika manzo sallama ya sake zuwa kashi gari kwana na uku aka sake cika masallaci ya cika kwari ba masa ka tsinke shine to sai Abu Dharr yake cewa hatta sallaina muka yi salla mai tsawo hatta khashina an ya futa nal falahu har muka ji tsoron kada sahur ya kubuce mana to me yasa aka ce wa sahur falah malamai suka ce an kira sahur da falah saboda manzon sama ya riga ya ce tasahharu fa inna fi sahuri barakatan ko yin sahur a cikin sahur akwai albarka a cikin sahur za ka iya tashi juzu'inka da kake son ka karanta na alkur'ani kila ya fi daɗi a lokacin ka fara daga lokacin a ƙila sallarka ba ka rufe sallarka ta dare ba a lokacin za ka tashi kai sallah sannan lokacin lokaci ne na addu'a lokaci ne na karɓan addu'a domin an shiga tulufin lailil akhir an shiga ɗaya cikin ukun dare na ƙarshe sannan bayan nan ana cin abinci wanda idan mutum ya tashi zai ci abincin nan zai ci da 'yan uwansa so tari manzo sama baya sahur shi kadai kamar yadda zaidu dan sabitu radiyallahu anhu yake faɗa wa anas cewa sun yi sahur da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu ya tashi bayan an gama sai aka kira sallah shine sai anas ya ce wa zaidu kan bainal abin nan kan baina sahuri wal azan me tazarar da aka samu tsakanin sahur ɗinku zuwa kiran sallah sai ce qadru hamsina ayatan yace gogodan ka karanta aya hamsin to kaga albarka ne sannan kuma shi kanshi abincin da mutum zai ci alkhairi ne domin mutum zai samu ƙarfi sahur albarka ne ko ruwa ka sha kada mutum ya rika bugun kirji yana cewa shi baya tsafar a kana cewa baka samun albarka ka tashi ko ruwa ka sha ko dan ice ka ci ko dabino ka ci to kun gari wannan shine alfalahu to daga cikin abin da yake ba da alfalah ko kuma ba a samun falahi sai da takwa sai mutum ya tsara dokokin Allah sannan zai samu wancan shi yasa falahin duniya da ragibul asbahani ya ce kaga manzo sama ya faɗi wasu ababe hudu ya ce mina sa'ada ai abubuwa guda hudu me yasa manzo sama ya ce maka sa'ada ya ce musu sa'ada saboda idan mutum yayi amfani da su za su taimake shi ya shiga aljanna arba'un mina sa'adati abubuwa hudu suna cin ababen da za su taimaki mutum rayuwarsa ta duniya ya yi kyau kuma sannan Allah ya taimake shi ya amfani da wannan kyan rayuwar shi na duniya ya samu kyan rayuwar lahira sai lissafa na farko ya ce almar'atu saliha mace ta gari wacce idan nazara ilaiha sarratu wadda in ya kalle ta za ta bashi za ta sa shi farin ciki ba ta ba zaman kunci suke ba ba zaman damuwa suke ba sannan wa idza ghaba anha hafizat nafsaha hafizatu fi nafsiha wa malihi idan baya nan za ta tsara kanta ta tsara kuma dukiyarsa kaga wannan kenan sannan na biyu manzon su ce aljabu salih Allah hada ka da makwabci na gari wanda ba za ku riƙa rigima ba ba za a zo ana rigima wani ya ci wani waje ba ko ana magana cewa wani yana zubo wani kwata ko yana zubo mishi shara ko duk ba ana yi ba to aljabu salih na uku manzo Allah sallallahu ya ce almarkabul hani Allah ya ba mutum abin hawa lafiyayye wanda ba zai rika tsayawa mutum a hanya ba ba zai rika baka wahala ba ba zai rika sa maka faci ba sannan na hudu manzon Allah sallallahu ya ce almaskanul wasi'u mutum ya samu masauki mazauni gida wanda ya kasance mai yalwa waɗannan ababen guda hudun Allah ya azarta mutum da su a duniya to Allah ya taimake shi domin ya nemi lahira yanzu abin da ya rage wa mutum shine nemi lahira amma da abin da ake nema na arziki Allah ya baka da waɗannan hudun to Allah ya bamu to kun ga shine annaha sababul falahi taqwa sababi ce ita na me na samun babban rabo samun aljanna a lahira sannan kuma daga da kubuta daga shiga wuta qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai yana cewa wa ula'ika humul muflihu waɗancan masu siffofin nan almuttaqin ɗin nan hudan lil muttaqin to su ne almuflihu amma a tsakanin nan an faɗi abin da taqwa ke haifarwa Allah ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin kaman an yi tambaya an ce manil muttaquna ya rabbana ya ubangijin mu suwaye almuttaqu sai ya ce ga sufofin su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم muflihu kun ga yadda ya ce ce su aka ce hudan lil muttaqi alqur'ani shiriya ne shi ga masu taqwa mala ya ce mana sababi na farko shine abin nan fa'ida ta farko annahu sababu lihtida'i bil qur'an ko a can ya ciro to suwaye al muttaqun din sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib sune waɗanda suke imani da abin da yake fakke ba su gani ba suka yadda aka faɗa musu domin sun yadda da wanda ya faɗa musu al ghaibu kenan biddu shahada a shahada abin da ka gani a da idanka al ghaibu abin ma gaba anka abin da baka gan shi ba gaibu kenan allazina yu'minuna bil ghaibi sifar su ta farko kenan al iman bil ghaib wa yuqimuna salata sannan kuma suna tsaye da sallah iqamatu sala bi shurutiha wa arkaniha wa fara'idiha wa mustahabbatiha wa tarki mubtilatiha wa makruhatiha shine iqamus sala ko iqamatu sala tsayi da sallah da ake nufi shine mutum ya sallah ya cika sharuɗanta lissalati shurutun sallah tana da sharuɗa to mutum ya cika waɗannan sharuɗa shurutul wujubi da shurutus siha sharuɗan wajabci da kuma sharuɗan inganci sannan mutum ya tsaye da sallah da rukunnanta sallah tana da rukunnai mutum ba zai sallah ba ba sujada mutum ba zai sallah ba ba ruku'u ai ba sallah gawa bace ha gani ko sannan farillanta ababen da ba su kai rukunnai ba sunnoninta ababen da ba su kai farillai ba mustahabbanta ababen da ba su kai sunnoni ba sannan mutum ya nisanci duk abin da zai bata sallar ko kuma abin da zai zama ba a son a yi shi a cikinta amma kuma ba zai bata masa sallah ba sai dai ya tauye masa ladanta to wannan iqamatu sala kenan wa yuqimuna salata sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka azurta su yunfiquna suna badawa suna bada al-mafruḍa minhu wal mustahabba suna ba da abin da yake na farilla sannan kuma suna ba da abin da yake na mustahabbi sannan sai ya sake cewa wallazi na yu'minuna bima unzila ilayka min unzila ilayka wa ma unzila min qablik sannan su ne waɗanda suke imani da abin da aka saukar maka alƙur'ani da sunnarka wa ma unzila min qablik kuma suke imani da abin da aka saukar kafin ka wa bil akhirati hum yuqinun sannan suna da sakankan cewa da tabbas ɗari bisa ɗari akwai lahira ba su shantake ba kawai sun ce shi kenan daga wani sabo wai daga duniya sai kaduna to ita ma kaduna yanzu an ƙara mata wasu kilomitoci ai yanzu ya kamata karin magana masu yi in ba su tuba ba su gyara shi su rika cewa daga duniya sai abuja ko ko ba an wuce kaduna ba yanzu an wuce ta to idan me za a yi ta faɗa dama saɓo ne yawwa daga duniya sai lahira rai da gaske daga duniya sai lahira Allah shirya to kun gani to daga nan ne sai ce ula'ika ala hudan min rabbihim kun ga a can ya ce hudan lil muttaqin nan kuma sai ya ce mai ula'ika ala hudan min rabbihim zikrun nakirati ba'da nikira يقتضي المغايرة idan ka faɗi wani abu wanda ba a san shi ba sai ka sake maimaita shi da lafazinsa irin shi wanda ba a san shi ba to yana nuna abu biyu ne sai ka ce na ci wani abinci ce na sake cin wani abinci yanzu abinci nawa ka ci abinci ɗaya ka ci na ci wani abinci kuma na sake cin wani abincin kaga abincin farko daban na bifa daban ba ɗaya ba ne to can ya ce mai hudan lil muttaqin hudan nan kuma sai ce mai ula'ika ala hudan min rabbihi to ya za a yi ƙur'ani shirya ne lil muttaqin sannan kuma sai aka ce mai ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan wata shiriya shi alƙur'ani wata shiriya ne shi lilmuttaqin ga masu taƙawa masu tsoron Allah masu tsara dokokin Allah to nan kuma sai zo sake cewa ula'ika ala hudan aka sake yi wa hudan na kira to abin da zai taimake ka gane hudan da ake nufi guda biyu huda kamar yadda aka faɗa mana kun tuno da muka ce huda kala nawa ce hidaya kala nawa hudu alhidaya al'ammatul mushtaraka sannan sai hidayatu ta'alimi wad dalalati wal wal wal ta'rif sannan sai hidayatu tawfiqi wal ilham sannan kuma sai alhidayatul ghaiya to wace ce ta farko hudan lilmuttaqin hudan lilmuttaqin hudan lilmuttaqin ay huda ta'limi wa ta'rifi wa dalala wanda yake yadda alqur'ani ya zama masa ilimi da shi ya zama masa mai shiryar da shi mai nuna masa hanya to shine mai taqwa idan yayi wannan kuma to sai ya samu me ula'ika ala hudan min rabbihim hudat tawfiqi wal ilham idan mutum ƙur'ani ya shiryar da shi ya nuna masa to sai shi kuma Allah sai ya shiryar da shi shine ma'anar hudan lil muttaqin ula'ika ala hudan min rabbihim shine Allah ta'ala yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu waɗanda suka shiryu suka yi amfani da koyarwa alqur'ani zadahum hudan to sai Allah ya ba su shiriya daga gare shi ya datar da su su zama akan daidai suke wannan yana nuna ba yadda za a yi jahili ya samu tawfiki mutumin da baya karatu baya koya duk ya gama gwalangwasansa fasaha ba ta wadar mutum kadan ilimi ya ɗangale fasaha nan da yake nufi ai wayau wayan rayuwa mutum ya nuna shi wayayye ne to ya sani wannan ba zai amfanar da shi ba matukar iliminsa ya ɗangale matukar ba ilimi idan da ilimi ba yi da tasiri ba yi da amfani fasaha kawai ta fitira za ta ishi mutum to babu amfanin aiko annabawa Allah ba zai aiko annabawa ba amma domin Allah ta'ala ya nuna mana cewa ƙwaƙwalwar da ya ba ɗan adam ba ta ishe shi ba hankalin da ya ba shi da hangen nesansa ba za su ishe shi ba dole yana buƙatar wahayi daga Allah wanda shi ne ilimi to shi yasa ya rika aiko annabawa ya rika aiko manzanni in wani annabin ya tafi a aiko wani annabin annabin mu sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi masa falala ya sanya shi ya zama shine karshen annabawa cikamakin manzanni babu annabi bayansa to sai ya kalladar sai ya dawwamar da malamai a cikin al'ummarsa malamai su ci gaba da karantar da mutane sannan a cikin malaman su ma suka kasi gida-gida akwai mujaddidai wanda manzo sama ya faɗi cewa Allah ya masa alƙawari إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها ألا يألقوري دشكرا لين سي ألا يتايد وسو من يشي وسو متاني da za su rika sabunta addini su rika tajdidi shi za aka samu mujaddidai aka samu waɗanda suka rika sabunta addini duk lokacin da addini ya yi lakwab addini na tsufa imani yana tsufa to akwai bukatar wanda zai zo ya wanke su ya tsabtace su ya goge su ya fesa musu turare sai su dawo su zama sababbi kai hadda su taci ma ya za musu su taci domin su ƙara ƙarfi innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alu Allah ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum imani na tsufa a zuciya kamar yadda tufafi ke tsufa ku roki Allah ya sabunta imaninku to kaga wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu kaji yadda Allah ya hada su kuma kaga taqwa ta fito ma anan yasa qur'ani babu kuskure a cikin sa to to wannan wannan abu na biyu kenan shine wa ula'ika humul muflihun ai almuttaqun din yawwa akwai wasu wuraren malam zai maimaita wannan na falahin kamar yadda muka faɗi jiya ina jin ya kai wajen kusan bakwai ko fiye da bakwai ma zai maimaita wannan sababin wannan wannan falahi din so da ka fa'ida ta bi ita ce annahu annaha sababul falahi taqwa ita ce sababin samun babban rabo na duniya da kuma babban rabo na lahira wannan falahin yan uwa mu ji hadda a ha'a duniya daga cikin taqwa akwai barin saban Allah suna da ka'ida suna cewa man taraka ma harrama Allah alaihi awwadahu Allah khairan minhu duk mutumin da ya bar abin da Allah ya haramta wallahi sai Allah ya bashi abin da yafi wannan ga annabi Yusuf alaihi salam ya haƙura bai saba wa Allah ba a garin da ba a san shi ba ka san mutum ya fi ɓararrajewa idan ya san ba wanda ya san shi babu dangin iya babu na baba shi yasa ka ji tsoron mutumin da bayi da dangi a gari bayi da uba bayi da uwa bayi da sirkai in ya tsula wata tsiyar to ai su kansu suna faɗi ko ni ba ni da sirki a ba ni da kowa a gari to shi kenan wato garin ya lalace to kaga wannan kenan annabi yusuf alaihi salam babu dangin iya babu na baba a garin sannan ga ƙuruciya ga ƙuruciya sannan yana cikin daɗi sannan wannan baiwar allah imra'atul aziz ba shi ya neme ta ba ita ta nemai sannan ba wanda ya sani daga shi sai ita za su iya kashewa su rufe su bisne ba wanda ya ji sannan kuma ayoyin alkur'ani na nuna mijinta ma dai ga dai nan ne ha ba mala kawai ana zuwa shi kenan ya ce yusufu a arif an haza shi kenan an gama magana ita ce za ta nace ta ce illa an yi jana ha ba ai ya kamata mu je kawai an ce ya mamman gare shi ya hambare shi kawai ya zara takobi zai taka mishi ko ba haka ya kamata namiji ya zama ba to shi kawai sai gashi wani salalau ko ko kana jin qur'ani ya bamu labari ne a matsayin ya tabbatar da cewa annabi yusuf bai yi ba a'a malaman tafsiri suka ce wannan yana nuna dama mijin wani dai ga galhangan ne kwarai da gaske bai damu ma dama da matar ba shi kenan to kaga duk waɗannan sabubba ne da za su sa shi ne ya saba wa Allah amma ya ce ma'azallah to ƙarshe a tarihi ba ƙur'ani ya ba mu labari ba a tarihi malaman tafsiri da malaman sira suke kawowa ƙarshe aka ce ta zama wa ta zama matarsa saboda me taraka muharraman fa'awwadahu Allah khairan minhu to kaga taqawa a cikin abin da take wa mutum tun a duniya za ta bashi alfalahu duniyawi in kai alkawari ka bar abin da Allah baya so dan Allah wallahi Allah maɗaukakin sarki zai baka abin da ya fi shi kuma haram bai da daɗi duk yadda yake ganin haram to bayi da daɗi in mutum ya ji daɗin na wani lokaci ne zai da ya zama masa dana sani da baƙin ciki ka je ka tambayi mutanen da suke saba wa Allah ya suke ji a ransu bayan sun gama saɓan in suka gama jin daɗin da suka ji na saɓan Allah daga baya wace irin wani irin tashin hankali suke shiga to Allah ya tsare mu alfa'idatu thalitha annaha sababu lintifa'i bil mawa'izi kun ga kama da wancan ye kama da tai kama da fa'ida ta daya annahu sababu lihtida'i bil qur'an to shine sai ya ce annaha sababu lintifa'i bil mawa'izi taqwa ita ce sababin amfanuwa da wa'azi amfanuwa da wa'azi duk wanda kaga yana amfani da wa'azi wa'azi ya shiga cikin zuciyarsa ya ratsa zuciyarsa ya shiga can ciki kuma ya masa tasiri to sai idan ya zama muttaki sai ya zama mai takawa amma wanda bai da takawa in ka faɗa masa shikenan kawai sai sai ya kunnan uwar shegu da maganar da ka faɗa masa ko ya maka ko a jiki na wai an tsikari ka kausa shi ba da shi yake ba kawai zai ji ba abin da ya dame shi kai ka gama kiɗa ka gama ka gama kiɗanka shi ke haka zai ci ko ya ce mun gawa ne ai na ce mun ga abubakar gome ba shi mini sarkin wa'azi ce yi mun ga abubakar gome wasu kuma su ce mun ga ɗan hodiyo wani ma idan lalacewa ta kai sai ya ce maka sannan annabuwa ne wallahi ka gama wa'azi sai ya ce to sannan annabuwa ne misali sunan mutum mudi sai ce sannan annabin mudi wato kai in annabin Allah ne yake nufi ba zan bi ka ba ma'anar maganar sa kenan me hadari ce sau da ka annaha sababu lintifa'i bil mawa'iz al mawa'iz jam'i ne na mau'iza al mau'iza na nufin at-tazkir التذكير أتناتر دكي الموئزة كينا دي إن دا أكتشي الوعظ تو التذكيرني أنا تناتر دكيني تيايا أكي تناتر دكي إما أن تذكر بالآيات الكونية وإما أن تذكر بالآيات القرآنية ko a tunatar da kai da ayoyin Allah waɗanda kake gani in an ce ayoyin Allah su ne al'ibar ababen da za ka lura da su daga cin ayatullahi kauniya a baka labarin yadda Allah ya yi da al'ummatan da suka gabata nau'i ne na wa'azi kun ga wannan fannin na wa'azi fanni ne fa fanni ne na wa'azi fanni ne ilimi ne mai cin gashin kansa akwai malaman da a tarihin duniya suka shahara da wa'azi suka shahara da wa'azi kowane zamani za ka ga akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi akwai waɗanda ake ci musu alƙussas alƙussas asali alƙussas mutanen kirki ne masu wa'azi da littafan da suka gabata ya rika jawo maka ayoyi a cikin attaura ko a cikin injila ko a cikin zabura sannan kuma ya rika buga maka misalan ababen da suka faru a baya da kuma ababen da kake gani yanzu al-imam ibn al-jawzi yana da littafi mujalladi ɗaya da ya rubuta akan al-qussas wal wa'izu ladibban masu wa'azi ya ya kamata mai wa'azi ya zama waɗanne siffofi ya kamata ya siffantu da su to taqwa ita ce sababin mutum ya fa'idantu da wa'azi in ka masa wa'azi idan bai da takwa ba zai ci ba sannan daga cin wa'azu akwai at-targhib wa tarhib at-targhib a faɗaitar da kai at-tarhib a tsoratar da kai a cikin alwa'azu akwai al'amru bil ma'arufi wa nahyu 'anil munkar ai umarni da abu mai kyau kuma ai hani game da abin da ya zama ba shi da kyau akwai wasu matasa masu yara waɗanda ba sa son a ce wa'azi sai an gayyaci malam wane wa'azi sai suna kyamar wai kalmar wai zai dai a ce muhadara waɗannan sun samu damuwa Allah ya shirya ba su gane abubuwa ba ne muhadara wai san da ita me wata muhadara kawai lafazin zamani amma wa'azi kalma ce ta alkur'ani kuma sana'a annabawa kenan aikin annabawa kenan ina ka fito wa'azi ina za ka wa'azi ita ce sifa saboda ka lafazin wa'azi kalmar wa'azi ba ƙaramar kalma ba ce a musulunci kalma ce babba ina jin a farko farko jiya ne ko mun yi bayani cewa kan wa'azi kala biyu ne akwai al-mau'izatul hasana akwai al-mau'izatul sayyi'a yawwa qala ta'ala Allah yace faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin faj'alnaha sai muka sanya azabar da muka yi wa banu isra'il azabobi ne kala kala daga ciki uku tulu an fusaku zalikum khairul lakum inda bari'ikum aka ce kawai su kashe kansu kawai shi kenan sai mutum ya kalli dan dan uwan shi kawai sai ya caka mai wuka shi kenan Allah ne ya ce su sai shi ma kawai wani dan uwan shi kawai zai cako mishi wuka haka suka yi duk suka kashe kansu uku tulu an fusaku kai Allah raba mu da irin wannan to kaga sai Allah ya ce faja'alnaha sai muka sanya waɗannan azabobin da muka musu ba ita kaɗai ba wa rafa'na fawqa kuma tsura yana ciki azaba ce aka ɗauko gingime man dutse kawai aka zo musu da shi kusa kusa da su ga su nan suna ganin dutse ce in kuka yi wasa yanzu za a bashi umarni ya latse ku dutse kaga duk wannan azaba ce aka musu bayan nau'ukan azaba da suka gani kala-kala su alƙummalu ƙwarƙwata azaba ƙwarƙwata mutum kawai ya ɗauko abinci zai ci kawai sai abincin ya zama ƙwarƙwata ga su abbafadi'u kwaɗi kawai duk abin da mutum ya ɗauko zai ci kawai sai ya zama kwaɗi waddama ga jini mutum ya zo zai ci abinci kawai sai abincin ya zama jini wallahi dubban waɗannan yahudawa da suke isra'ilan nan duk iyayensu sun ga wannan abin amma jibe su saboda ba ta kawa jibe su har yanzu ba mutanen da suke da taurin kai da tsiya kamar su to shine Allah ya ce faj'alnaha muka sanya waɗannan nau'ukan azabar da muka yi wa banu Isra'il nakalan ya zama wani nau'i na azaba mai taɗiyewa shine nakal azaba ce mai taɗiye mutum lima baina yadaiha ke abin da yake kafin azabar ta zo kafin azabar ta zo sai da aka taɗiye su da wasu azabobin ƙanana sannan kuma aka zo musu da wannan wa ma khalfaha sannan kuma azabar tana da aƙiba ba an an janye ta shikenan ta tafi ba a'a za a ci gaba da ambaton su da wannan azabar ana ba da labari ɗan baya su ba da labari ana tsine musu a yi maka abu mara kyau ya wuce kowa bai ji ba alkhairi daga baya kan juye zama alkhairi a yi maka abin da bai da kyau kowa bai ji ba a rufe ƙila wanda ya maka kawai ya sani ya fi sauƙi ya fi zai zama alkhairi domin ba wanda ya ji amma a yi sannan a ya maɗiɗi da shi to yanzu wannan wa ma halfa haki bayan an maka abu mara kyau kuma a ci gaba da ba da labari ya zama abun abun abun ya maɗiɗi a yi tashirinka a kwarmata shi wa mau'izatan lil muttaqin waɗanda kuma abun bai same su ba suka zama masu tsoron Allah to ya zama mau'izatan ya zama musu wa'azi ya zama musu wa'azi a cikin addu'o'in da magabata suke suna cewa Allahumma la taj'alna ibratan li ghayrina ya Allah kakka sanya mu mu zama abun da wasu za su kalla su ji tsoron abin da muka aikata mu zama mu ne haka kada ka zama kai ne abin da wani zai kalla ya tsorata kun gane maganar ai mutum ya aikata abin da Allah zai kama shi da azaba da shi sai ya zama abin buga misali sai a zo sai a ce kana so ka zama kamar wane kaga ba daɗi musiba ce to addu'a ce daga cikin addu'o'in da magabata suke yi an ce lokaci ya yi akwai sauran bayanai da suke da alaka da wannan fa'idar ta uku in Allah kai mu gobe da izinin Allah za mu tashi a kan ta munana tata to daga nan kuma sai mu ɗora zuwa fa'idojin da suke binta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu waɗanda Allah ya alkawarin ‘yanta su a cikin wannan wata mai daraja ya Allah ka samu a ciki Allah ka yafe mana kurakuranmu da zunubanmu ka ji kan iyayenmu ka gafarta wa waɗanda suka rasu waɗanda suke da rai ka ƙara musu albarka a rayuwarsu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu duk inda ke da damuwa a cikin ƙasarmu ya Allah maɗaukakin sarki ka kau da wannan damuwar ka maye wannan damuwar da daɗi da alkhairi da albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh